الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya saki tara mu a wayannan yammaci na ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako yau muna bakwai ga watan zulhijja hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447 wanda daidai da 24 ga watan 5,2026 sati wanda ya wuce mun fara sabon babe wanda mala yake cewa babu kauluhu ta'ala babu shafa'a wa an zirbihin lazina ya khafu da yi sharu ila rabbihim ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع مالك آية تبيو قل لله الشفاعة جميعا أنا نمك ساعة يا إن شاء الله زام تاشي أكن قبر وقوله تعالى ودش سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى tumala ya sake kawo ayoyi guda biyu kenan idan mun gama da waɗancan sun zamanto ayoyi guda hudu suna magana ne akan ceto kamar da muka wadda sati wanda ya wuce to hada Allah subhanahu wataala man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne zai ceto a wajen shi kenan amsa shi ne sai a ce babu illa bi iznihi sai da izinin shi malam sai ce kadi ta bayyana mimma ta kaddama hakika tabbas ya bayyana da abin da ya wuce kina aya ta farko da muka karanta da aya ta biyu qul lillahi shafa'atu jami'a da irin bayani da malam yayi min al ayati anna shafa'ata allati nafaha al qur'anu ceton da qur'ani ya kore ta dan sati wanda ya wuce mun karanta ceto biyu ne akwai ceto tabbatacce shi ne ceton da wani zai buga gaba ya yi shi ko kuma a neme shi wajen wani wanda ba Allah ba wato wannan korarre ne akwai ceto kuma wanda ake neman shi a wajen Allah to wannan tabbacacce ne to shi wannan ceto wanda Qur'ani ya kore hiya allati tutlabu min ghairi Allah shine ceton da ake nema a wajen Allah kenan dan Allah shi ya mallaki ceto karatu sati wanda ya wuce mulkin shi ne madaukakin sarki babu wanda ya tarayya da shi a ciki balle kuma ya mallaki abin kenan sai ceto ta zamanto ba a nemanta a wajen kowa sai Allah to wannan shine abu wanda yake tabbacacce na hakika ka nemi ceto a wajen Allah amma duk wanda ya nema wajen min ghairillahi to wannan shine babu kenan sai kiyama idan mutun yazo Allah kiyaye malam wani ka cece ni wani ka cece ni sai ga shi ma yana ta kanshi wa fi hadhihi alayat mala yace a cikin wannan ayoyi da muka karanta raddun akwai mai da raddani martani alal mushrikina ga masu hada Allah da wani allazina takhazu wanda suka riki shufa'a min dunillah suka roki wasu abun ceto ko kuma suka riki wasu abun ceto wanda ba Allah ba su wane ne cikin abubuwan da suka rika sai malati min al malaika akwai wanda su suna ganin gobe ran kiyama malaika zai cece su ya kai su gida aljanna to ɗaya kenan yace kuma wal anbiya ko kuma wanda za su rike annabawan Allah sai wani ya ga wani annabi sai ce annabi wani zai cece shi na biyu na uku yace wal asnama akwai wanda kuma su kenan batan ya kai bata guma kai da abin da ake buta ma wanda ba Allah ba dutsi ko wani icce sai mutum ya buga gaba ya ce gobe ran kiyama shi zai cece ni daga wuta ya kai ni gidan aljanna wa ghayruha da waninsu kenan bayan Allah na gari da wasu wanda muke ganin darajar su da wasu wanda muke ganin ibadu bayan Allah ne waɗanda suke kusanta zuwa ga Allah sai mutum ya ce bari gobe wani zai cece ni to wannan duka na daga cikin abinda alkur'ani ya kore su kuma an yi raddi akan wannan mala ce wa zannu sai suke tsammanin cewa annahum yashfa'una indahu bighairi izni suna tsammanin mala'ika ko annabi ko wani gumki zai zai ceto a wajen Allah ba tare da izinin Allah ba wa ankara alaihim sai Allah ya musu inkari kenan za anan zamu gane duk mutumin da ya sa a kwakwalluwar shi mala'ika zai iya ceto ba da izinin Allah ba ko wani annabi zai ceto ba da izinin Allah ba ko wani gumki sanam to ya kamata ya hudda wanda kwakwalwar shi ya tabbatar akan cewa ba mai yin ceto sai da izinin Allah manzallar zai shawo inda hu illa bi izini yana ayan mutahari babu wani wanda zai ceto a gobe kiyama sai da izinin Allah duk wanda ya riki wani wanda zai cece shi a nan duniya a gobe kiyama ba tare da izinin Allah ba to wannan mutane kuma alqur'ani ya kore wannan wa bayyana azima malakutihi wa kibriyaihi kuma Allah subhanahu wataala sai ya bayyana game da ayoyi da muka karanta girman mulkin shi da kuma girman kibriya ma'ana kenan babu wani mai sa shi babu mai hana shi kuma idan yayi babu wanda zai ce dammi shi Allah fa'alul lima yuridni kenan la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun shi Allah ba tambayan shi dammi amma duk wani bawan Allah kowane ne shi a gobe kiyama sai an ce mishi me yasa kai kaza sai ka bada dalili ka ce manzo Allah ya koya ko kuma Allah ne ya ce ayi wa anna ahadan cewa wani daya daga cikin mutane la ya tamakkanu baya iyawa ko kuma daga cikin mala'iku ko kuma daga cikin annabawa ba zai iya ba a gobe kiyama an ya takallama yawmul qiyamati magana ma yayi ba zai iya ba illa idza uzina lahu sai an mishi izini kaga kenan yanzu mutumin da magana ma bai iya sai an mashi izini to ina ga kuma ya zo ciciwa ne ya ce Allah wannan aljanna za ni da shi ko kuma a kai shi aljanna malaka wannan shafata ita ce to inna ma taqau fi daril akhirati bi iznihi a gobe kiyama tana faruwa ne ita izinin Allah ka kauli ta'ala kamar yadda Allah yake cewa yawma izin la tanfa'u shafa'atu a wannan ranar kenan kiyama ceto baya amfani illa liman azina lahu rahmanu sai wanda mai rahama ya izini ware da ya lahu ƙaula kuma Allah ya rana maganar shi yana a nan duniya mutumin kirki ne mai tauhidi ne a gobe kiyama sai a ce wane e mala'ika kaza ko kuma annabi kaza zo ceci wane sai ya zo ya cece shi to wannan akwai shi amma dai a nan duniya wani ya buga gaba wannan kwata-kwata babu shi malaji fa bayyana ta'ala sai Allah ya bayani annaha la taqaw illa bi shartayn to ita ce to ma ba ta faruwa sai da sharadi biyu sati wanda ya wuce ma mun karanta su yau ma za mu sake nanatawa shine izinin rabbi lil shafi'i an yashfa shi wanda zai ceton sai Allah ya mishi izini wane bawa na wane mala'ika ne ko annabi ne je ka ceci wane sai an hudu wannan abu na hurko kenan abu na biyu waridahu anil ma'zuni fihi shi ma wanda za a ceton wanda za a ce a izinin a cece shi sai in Allah ya yarda shi kenan yana daga cikin wanda Allah yake musu hushi Allah bai raba da shi to baya daga cikin wanda za musu ceto wa annahu subhanahu cewa shi Allah la yarda min al-aqwali wal a'mali zahiratu wal batina shi Allah bai yarda da ayyuka da mutane suke yi bayu min al-aqwal fada da mutun zai kenan fada na ibada ko karatun qur'ani ne ko azkar ne ko menene wal a'mal da ayyuka az-zahira na zahiri wal batina da koyayyu illa ma urida bihi sai abinda aka nuhata da shi wajen Allah fuska Allah kenan sai abinda aka yi dan Allah ka zo ka yi zikiri ka karanta Qur'ani ka yi wasu abubuwa akan halshenka ko ka yi a aikace to in ba dan Allah ka yi ba baka da lada in ka yi dan Allah Allah zai baka lada walaqiyahu al-abdu sai a gobe kiyama bawa ya iske ubangiji bihi da shi wannan aiki mukhlisan ghayra mushrik yana mai tsantsanta ibada ga Allah ba mai tara shi da wani ba ba mushriki bane to wannan shine kenan babban abin da ya kamata mu sani duk mutumin da yama Allah shirka wajen ceto kenan duk mutumin da ya zabi wani tun nan duniya yace a gobe kiyama zai cece shi to kamar yama Allah kishiya kenan Allah yana ceto ko kuma Allah yana sa ai ceto kai tun nan duniya ka ce wani zai cece ka wani wani to wannan kuma irin hanyoyi na ɗariku da sufaye mafiya su suka shagaltar da mutane akwai wanda ma ya kasa tsayawa ya yi aikin kirki wanda zai sa shi gina aljanna a kawai shi watan shi an ce mishi an ba shi aljanna ko kuma za a cece shi yan ɗariƙa kaza mutuwa yake da wahala su yan aljanna ne to kaga wannan magana ce ta jahilci babu aya babu hadisi babu wata magana ta wani magabaci wanda yake nagari mai tsoron Allah zai faɗi irin wannan magana tunda dai Allah subhanahu wataala ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a kuma Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni yawma izin la tanfa'u shafa'atu illa man azna lahu arrahman wa radiya lahu qawla dukkan ayoyin da mutum zai karanta da kuma wasu hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su nuna cewa ceto na Allah ne to yanzu yaushe wani ya mallake shi wannan shine tambaya yaushe wani ya mallaki ceto a nan duniya musamman shehunai waliyai yaushe ne wani ya mallake shi da wani dalili kuma a yaushe inda su abubakar kaga dai wajen misali a ce shehuntaka ko kuma walitaka shine lamba biyu a musulunci idan ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ka ce abubakar ka ce umar ka ce usman ka ce ali al-khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin to su ma ba a basu ba kuma ba su da ceto kuma sun sani kuma haka suka karantar to yaushe ne a ce musulunci an yi shekara dubu da wani abu ko kuma wani ya zai ce a shi shi shi ne mai ceton mutane kuma haka kawai mutane sai su bi shi babu wani dalili babu aya babu hadisi kuma menene zai nuna mana eh lalle tabbas yana da wannan ceton yanzu bawan mutum wanda zai ce wani zai cece shi menene garantinka kaga mu garantin mu shine a ce aya ta ce ko kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai aikin addini ne wannan shine garanti to amma yanzu haka kawai wani ya zo ya magana da watan bakin shi menene garantin babu garanti sai a gobe kiyama za a je a yi tagarrama shi ya ce bai hudi ba su kuma biya su ce shi ya gaya mu su ya ce su su ce ga wanda suka bi shi kuma ya ce a ni ba ni kuka bi ba haka za a yi ta yi a hilin kiyama wannan kuma shine mummunan abin da ba a so bawa mai imani ya kai zuwa ga wannan kenan tun nan a duniya ne ya kamata mutum ya san me yake yi game da imanin shi game da addinin da yake neman Allah ya ba shi lada duk ceto dai ka sa a kanka cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya mallake shi kuma shi yake jujjuya shi a gobe kiyama aya ta biyu ko kuma ce aya ta hudu wa kan min malakin fis samawati Allah ya ce nawa nawa diyawa mala'iku a sama kaga ko wanda suka rike a wanda za su cece su mala'iku ne to shine sai Allah a wannan zahirin aya ya ce diyawa daga cikin mala'iku la tuguni shafa'atu shay'an ceton su bai anwa da komi ba su iya ceto waye ba su sai an ba su izini illa min ba'di sai bayan an yu'zana Allah an ya'zana Allah Allah ya izini liman yasha wa yarda ga wanda ya ga dama kuma ya yarda shi kun ga kenan wannan shine sharadi biyu wanda malai ya kawo cewa ceto baya yiwuwa sai da sharadi biyu sharadi na farko shine izinin Allah kenan illa min ba'di an ya'zana Allah kenan Allah ya bada izini to idan Allah ya bada izini shi wanda za a ceton shi ma kenan liman ya sha'u wa yarda wanda Allah ya ga dama ne kuma Allah ya yarda da shi bawan Allah ne mai tauhidi ne sai Allah ya ce bawa na wani eh ko kuma mala'ika kaza ko annabi kaza ka ci ne to wannan shine zahirin ayar mala ce kam takthiriya ita wannan kam kamar diyawa diyawa daga cikin mala'iku la tuguni ai bi ma'ana la tujidi wa la tanfa ko da sun yi ceton ba su da amfani kuma ba za su yi ba kuma ba su da shi saboda su mala'iku la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba za ka taba samun wani mala'ika ba ya riga malam masallaci irin na ɗayan adam anan yanzu su rika cewa za su yi ceto za su yi kaza to shi mala'ika ba haka bane shafa'atu shay'an illa min ba'di mala yace idan idinin rabbi tabaraka wa ta'ala izinin ubangiji kenan Allah ya ce ayi ayi ceto liman ya sha'u kuma sai ga wanda Allah ya ga dama an ya shafa lahu za a cece shi waradiya kaulahu wa amalahu kuma Allah ya yarda magana shi Allah ya yarda aikin shi fasara min manas ta haƙa shafa'a sai ya kasance daga cin wanda suka cancanci a cece su kenan akwai wanda ba su cancanta ba kowa ba ne wa zalika liman salima mala ya ce wannan ana samu ne wa cancancan ceto ga wanda ya wuhinta mina shirki daga hada Allah da wani kalilihi wa kasirihi shirka kaɗan ko kuma shirka ƙarama ko kuma shirka da yawa duk mutumin da aka same shi da shirka da Allah to tabbas ne garanti ne ka tabbatar da cewa shi ko da za a yi ceto baya daga ciki wanda za a ceta wanda zai sa rai shine wanda ke tauhidin Allah wanda ya mutu akan imani akan kuma Allah kadai ke bautata mu amma idan mutum mushriki ne anan dama ya riki wani wanda ba Allah ba ko mala'ika ko gumki ko wani bawan Allah na gari ko wani icce ko wani dutse ko wani aljani anan duniya yake bautata mushi har ya mutu to shi wannan dama babu zancen ceto kuma ko da karamar shirka ce balle kuma babba ko kuma a ce karama ko kuma kadan ko kuma diyawa malai ta wahazi aya ka kaulihi wannan aya ta yi daidai da hudan ubangiji subhanahu wataala man zalla zai shawo indahu illa bi idni ayan mu ta karshe mai ayar da makaranta kenan wane ne zai ceto ga Allah subhanahu wataala kenan sai ka ce babu babu wanda zai ceto sai a ce mi illa bi izini sai da izinin Allah ashe akwai masu yin ceto to amma da izinin ubangiji in babu izinin ubangiji ne to babu ceto babu wanda zai ceto wa qawluhu hada Allah subhanahu wataala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa bi izni illa liman azina la ceto ba yuwa sai ga wanda Allah ya ma izini malaci wai za kana haza huwa al-haqi huwa al-haqqu al-mala'ika al-muqarrabin wai za kana haza fi haqqi al-mala'ikati al-muqarrabin malaci in wannan ya kasance game da haƙƙin mala'iku al-muqarrabin wanda suke kusa ga Allah kaga yanzu mu da muke rayuwa a nan duniya dan adam bai kai mala'ika ba shi mala'ika asalan daman babu saban Allah bai komi sai abin da Allah ya umarni da shi kuma Allah suke ma da'a komi nasu daidai ne to mu kuma ɗiyan adam in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama dukan mu tara muke ba mu cika goma ba to in aka ce mala'iku wanda sun cika goma cikin goma su kansu ba za su yi ceto ba wala tanfa shafa'atu indahu illa liman azina la to ina ga waɗanda suke ba su ba yanan kaga su ne min babu aula a ce cetonsu batta da amfani mala ce fa kaifa turja shafa'atu hazihi al'andadu inda Allah ya ya za yi tsammanin ceto wanda ake bodata ma wanda ba Allah ba al'andad kishiyoyi ma Allah a ce kishiya Allah wai kuma zai ceto kuma inda Allah a wajen Allah to wannan bai yiwa abu ne wanda hal abada to wannan zai nuna mana cewa lalle tabbas in za mu nemi ceto mu nemi ceto a wajen ubangiji subhanahu wataala kuma ma dan adam so ake kai aikin da ma babu zancin wani ceto kawai ka samu garantin shiga gidan aljanna kayi aiki dan wanda aka cece shi sai mai laifi aiki naka ko sun zo daidai yana yanzu kai tozon la'arafi ko kuma zunubinka yana da yawa to amma ladan kama yawa gare shi dai zunubin ya dan karkace ya dan danne ladan zaka je kai gidan kaso a gidan wuta shekara daya shekara biyu iya adadin abin da Allah ya tsara to irin waɗanda ne ake ceton su sai a cece su a sa su gidan aljanna kenan kaga daman mutum ya meke kafa ma ya rika cewa mu gobe za a cece mu kasalanci ne kenan mutum ya sama kanshi kasala kenan yanzu kai baka zage zamge ba damtse kai aikin da Allah ya cece ka a gobe kiyama daman kai aikin ka ya rinjayi na banzan na kirki ka kasance cikin aljanna a sai ka kyale kai kullun ceto ceto to shi ko ceton nan babu tabbas wanda zai ceton sai an mishi izini wanda za a ceta shi ma sai an bada izini to kaga kenan abin da ya dace mutum ya yi imani da Allah ya yi kokarin jajircewa wajen aikin da zai sa shi gidan aljanna ko da ko babu ceto in ceton ya samu kuma to fa bima wa ni'ma idan shi dan yarin jaye shi wa qawluhu aya ta biyar mala yace wada Allah subhanahu wataala qulidu allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharra fis samawati wala fil ardi Allah subhanahu wataala yace qul ya ma'aiki kace musu kenan waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba ud'u qulidu allazina za'amtum ku kiraye waɗanda kuke rayawa kenan abinda baka da tabbas za'ama tsammani ina sa rai ina ganin wanda duka kalmomi ne na tamrid bas su da daman duk mutumin da ake neman hujja a gare shi sai ce ina tsammani ina gani a tunanina to wannan daman magana ce ta zance amma aka ce ma saboda me kace saboda kaza kenan akwai dalili to su waɗannan zato ne suke za'amtum min dunillahi wanda kuke raya wanda ba Allah ba kuke ganin za su amfanar da ku za su kare muku cutarwa za su cece ku za su yi kaza za su yi kaza sai Allah ya ce la yamlikuna misqala zarra ba su mallaki ba daidai da zarra zarra shine abin da idan ka zai gani mafi karamci mafi karamin abu wanda idan ka zai gani ka misalta shi da zarra wasu ce kwaya komayya wannan ciyawa ta daji wanda mata ake tsintsiya da ita dan ganyen ganyen na tafori in ka murza zaka ga wasu iya kanana daga ciki ko kuma irin wannan idan wani wuri ya huda haka da rana a cikin daki mai duhu in ta haska sai kaga wasu abubuwa suna yawo kanana to duk waɗannan ka ɗauke su abu mafi karamci to wanda ake buta sama wanda ba Allah bai mallaki wannan ba balle ya mallaki babban abu shine ceto balle ya mallaki babban abu shine ya baka lahiya ko ya baka arziki ko ya baka mulki ko ya baka ilimi ko ya kare ka daga wani bala'i ko ya baka lahiya wanda bai mallaki ba zarra to yane ne za a ya baka waɗannan abubuwan to shine Allah ya ce mu ya ce ya maki Allah ka gaya musu to haka kenan yanzu a gaya ma duk wani wanda yake tsammanin wani zai amfanar da shi ko zai cutar da shi ko zai sa mushi albarka ko kuma zai cece shi a gobe kiyama to aka ce Allah ya ce a ce muku la yamlikuna basu mallaki misqala zarra daidai da zarra fis samawati wala fil ardi ko a sama ko a ƙasa basu mallaka ba to a ina ne suka mallaka babu kenan kaga duka wahayin shedan ne ka nema a wajen wani ka nemi ceto a wajen wani wanda shine mahallin shahid a ayar ma yace mala yace alayatai ne nan kasa sai mala yace ai qul ya muhammad li haula'il mushrikin kenan wannan qul ana ne ya ma'aiki ka ga ma waɗannan mushrikai ud'u allazina za'amtum annahum aliha cewa su abun bauta ne min dunillahi kuma bayan Allah لا ليشفعوا ليشفعوا الضر الذي نزل بكم sucece ku da ce da cutar da ta sabko muku an yi yunwa an yi hori an samu wata alloba an samu wata cuta to aje a kirawo gumakai da sauran abubuwa da ake bota tama da aljannai da wane ne su zo su ba da lahiya bisa iyawa ya ce kuma summa wasafahum bi qawlihi sai Allah ya siffanta su da cewa la yamlikuna misqala dharratin fis samawati wala fil ardi yace min khairin wa shar basu mallaki daidai da zarra ba na alheri ko na sharri kenan ka rika zana abubuwan alheri da kaza da kaza da kaza basu mallake shi ba kaza na sharri kaza kaza kaza shi ma basu mallake shi ba wa naf'in ko amfanarwa wa durrin ko kuma cutarwa kenan kaga inde basu mallaki ba daidai da zarra alheri sharri amfanarwa cutarwa wa malahum fihi ma min shirkin wa basu da wani wanda yake abokin tarayya la yamlikuna shay'an istiqlalan basu da wani abu wanda suka tsayu da kafahuwa akan su cewa su ma nasu ne sun yi tare da Allah shine istiqlal kawai misali a ce Allah yana da saman shi Allah ya kasar shi Allah ya yi bayun shi sai aka samu wani shi ma yana da sama yana da kasa yana da bayu yana iya yin ruwa yana iya yin kaza to Allah ya ce babu wannan wa malahum fihi ma min shirk basu da duk wanda kaga da an boza ta mishi kowane ne ko karami ko babba ko mutum ko aljani ka tabbatar da cewa bawa ne kuma abin halitta ne shi ma halitta shi akai Allah subhanahu wataala shine kadai al-ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi kadai yake wanda farau ne wanda bai da fari subhanahu wataala ko bai da karshe kuma Allah subhanahu wata'ala mulkin shi ne sama da ƙasa da duk abin da kake gani to kai yanzu sai ka samu wani a nan ƙasa ka rike shi abin bauta ko zai baka ceto to shi ma bawan Allah ne a gobe kiyama ta kan sheki in dabbobi ne dama dama a maida su ƙasa a waye duka dai su wannan ba sa cikin shari'a an mutum ne dan adam ko aljani to za a sha fama da shi malaka wala ala sabili sharika ko kuma shirka ko kuma a ce sun haɗa gwiwa da su da Allah subhanallah kama a ce shi ma wannan abin botan gana shi ga halittar shi ga sama shi ga ƙasar shi to Allah shi ma gana shi gana shi sai suka zo suka haɗu da Allah wai suka yi haɗin gwiwa to wannan shi ma babu shi wa ma lahu minhu min zahir kuma ba su da mataimaki shine awinun yu'inuhum bi shay'in wani mataimaki wanda zai taimake su da wani abu babu shi in Allah ya sabko da cuta to sai in Allah ya dauke ta in Allah ya sauko da alherin shi yayin niyya to duk duniya babu wanda ya sai hana kuma ga mutumin da yake so ga wanda ya ga dama wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la mala fi shafa'a ceto ba ta yuwa sai ga wanda aka izini ma a cece shi qalahu ta'ala takziban lahum Allah yana karyata su ne haisu qalu lokacin da suka ce haula'i shufa'una inda Allah su waɗanda suke ‘yan maka su lata su udda su manata sai suka ce suke ce ma'aikin Allah mu ga wani za su cece mu su wannan su lata su udda su waye kuma kanan namu ha'ula'i suka ce kun ga waɗannan eh shafa'una inda Allah su za su cece mu a gobe kiyama to shine Allah sai ya karyata su yana wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la wane ne ma gumki a ina ma yake ƙasa cewa da ƙasa ne suka yi su lakaci to in ko dan adam ne shi ma a gobe kiyama yana ta kanshi hisabi za a mushi ko kuma ceto zai yi zai dauki mutum ya kai gida aljanna to shi ma ya samu aljannan kokwa wannan duka alawomi ne tambaya tana yawa ma shi ma ba da aljanna bane tana yawa shi kanshi ma zinuban shi saboda ya baratar da mutane ya zo da dariƙa sabuwa kishiyar dariƙa manzo Allah ya zo da wani salati wanda ba na manzo Allah ya zo da wani zikiri duk wani a tattara laihuka ne a ce mai shitokai manzalla ya zo da salati manzalla ya zo da ɗariƙa addini manzalla ya zo da alƙur'ani manzalla ya zo da kaza kai kama ka zo da naka don mi to kaga wannan ba ƙaramin tambaya ba ce ya zai ba da amsa to kuma yau kake tunanin zai cece ka irin shehunan nan wanda suka yi ɗariƙo ɗariƙa kaza ɗariƙa kaza mafi wa ɗariƙon kowa da sunan shehun shi ɗariƙa tijjaniya amur tijjani ɗariƙa kadiriya abdulkadir jailani ɗariƙa wane ne sanusiya hallotiya ga sunan kala-kala daban-daban dukkan su kishiyoyi ne ga ɗariƙan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to a gobe kiyama sai ka ce wannan shehu shi zai cece ka ka ce wannan wali to shi ma yana ta kan shi to ya za a yi to shi ne Allah ya ce ha'ula ya shafa'una inda Allah an karyata su suka ce wannan za su cece mu a wajen Allah aka kenan Allah ya ce musu wannan ba ta yi wa karya ne ba zai yiwu ba babu wani gumki wanda zai ceto قال ابن قيم daga cikin manyan malamai ibn qayyim yake cewa gairuhu fi hadhihi al-aya annaha taqta'u uruq ash-shajarati ash-shirki min al-qalbi liman aqalaha imam ibn qayyim da sauran malamai suka ce kun ga wannan ayar tana yanke jijiyoyi uruq jam'u ne na jam'u ne na irq shine mana kace ko kace jijiyoyi ko kace reshina irin wannan sayu na icce ita wannan aya duk mutumin da ya hankalce ta liman aqalaha to kamar tana yanke duk wasu jijiyoyi na shirka da Allah yace faqad qata Allahu biha jami'al asbabi allati yata'allaqu biha al-mushrikun Allah ya yanke dukkan sabubba wanda mushrikai suke da alaka da shi yace ala ayyi wajhin kana kowane huska ne wani yace a wannan zai cece ne saboda mutumin kirki ne wani ya ce a wannan zai cece ne saboda muna ɗariƙa shi wani ya ce a wannan zai cece ne saboda mutumin to haka duk wannan sababban wannan ayat ta ture shi babu tunda an ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la to wane ne baka izini ko kuma ba garantin cewa shehu ka za a bashi izini to ka gani sai malaji fa innal mushrika shi mushriki inna ma yattakhizu ma'budihi ya riki abin bautar shi ne yace lima yahsulu lahu min an-naf'i wai saboda abin da yake samu na amfani yace wan naf'u la yakunu illa liman fihi hasalatan min arba'a ba a samu amfani sai wanda aka samu abubuwa hudu a tare da shi kenan zamu yi lisahi daya biyu uku hudu in gumki yana da to za a samu alheri a tare da shi da wani amfani in wani shehu ko wani waliyi wanda aka rike wanda ba Allah ba in yana da to shi ma za a samu amfani tare da shi malam na ɗaya yace in ma an ya kuna malikan lima yuriduhu na ɗaya shine a ce ya mallaki abin da yake so idan za ku bi kiyama a ce yau ga wani ya zo duk abin da yake so ya mallake shi to wannan ya mallaka ko ba zai mallaka ba kaga ba zai mallaka ba saboda mi kullillahi shafa'atu jami'a wannan aya ta kore cewa ceto gaba ɗaya na Allah ne to yanzu kenan tambaya shine akwai mai ceto a gobe kiyama wanda ya mallaka sai mu ce babu to yanzu kenan shi Allah ya mallaka ko bai mallaka ba shi Allah ya mallaka ke to kenan yanzu tuni an ture duk wani wanda za bota man da ba Allah ba a lamba na daya yace in ma an yakuna malikan liman yuridu na biyu yace aw sharikan lil maliki ko kuma ya zama to shi da Allah ya zambilla haka suke kenan Allah zai bada izini shi ma zai bada izini to wannan akwai shi ko babu shi ma bai yiwa babu a ce yau an zo kiyama Allah ya bada izini yau ga wani shi ma bada izini to in akwai za mu rike su cece ba gobe kiyama in kuma babu to basu da wani amfani to kuma basu da na uku ya ce au mu'inan wa zahira ko kuma ya zamanto mai taimaka ma Allah kalmatu mu'in da kalmatu zahira suna kusan kamanceceniya a ce yau ga mai taimaka ma Allah kenan mataimaki ne ya zambilla laysa kamithli shay'un kenan yanzu misali da shugaba da mataimakin shi tana wasu yi magana guda da zo wani gumki ko wani mala'ika ko wani annabi da aka rike wanda zai ceto ko kuma na bawan Allah na gari ya zama mataimakin Allah ko bai zama ba bai zama ba bai da wannan hurumin na hudu na ƙarshe ce au shafi'an fa nafa subhanahu wata'ala al maratibul arba'a kenan shafi'an shine na ƙarshe ya zama to mai ceto shi kuma Allah ya ce kullu lillahi shafa'atu jami'a ko man zallazi yashfa'u inda illa bi izni kenan na Allah ne yanzu idan muka diba waɗannan na ɗaya na biyu na uku na hudu za mu ga cewa duk wani wanda yake ko dutse ko mala'ika ko annabi ko wani bawan Allah na gari ko ma wane ne bai mallaki wannan abun ba bai da mulkin abin da yake so na ɗaya bai zamanto mai tarayya da Allah ba cikin mulkin shi na biyu bai ba mai taimaka ma Allah ba dan Allah bai bukatan wani mai taimako ko ba mai ceto bane to kaga kenan gaba ɗaya wannan hudu sun tabbata babu mai so sai Allah subhanahu wataala to shine sai malaje fa nafa subhanahu al maratibul arba'a nafayan murattaban Allah sai ya kore waɗannan matakaiya guda hudu korewa wanda yake a jere basu da mulki basu da alaƙa da ubangiji cikin mulkin shi ba masu taimaka ma Allah bane ba masu ceto bane to wannan kenan kaga jan kunne ne ga dan mutumin da yake tunanin wani zai cece shi kenan ya san cewa wannan tatsuniya ce ya kamata ya zo ya rike dalilin alqur'ani da kuma karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa in ma ceton kake nema to ka nema a wajen Allah subhanahu wataala dan Allah shine zai bada izini wala dan fa shafa'atu illa liman azina la sai Allah ya bada izini a cecewa ne sai a cece shi to shine sai malai yake cewa fa nafal al mulka washirkata wal muzaharata washafa'ata Allah ya kore mulki na ɗayan Allah ya kore sharaka ya zamanto ana tarayya da shi Allah ya kore muzahara taimako Allah ya kore ceto wannan abubuwan guda hudu babu wanda yake mallakan sai Allah ko a nan duniya ko a gobe kiyama allati yatlubuha al-mushriku shi kuma mushriki wai sai yake neman ta a wajen gumki yanzu gumki ne yake mulkin rayuwarka mulki ne gumki ne yake mulkin abubuwan da suke kai kawo na rayuwarka na rashin lahiya da samun lahiya da arzikinka da talaucinka da mulki da wane ne kaga akwai mutum basira ana ko kuma kana tunanin wani gumki naka ko kuma wani mutum bawan Allah na gari naka shehinka ma'ana ko wani waliyinka ko kuma wani annabi kana tunanin yana tarayya da Allah in Allah ya wadi shi ma ya wadi sai tsaya su daidaita su yi shawara babu shi bai yiwa duk mai hankali ya san wannan ba shi bane ko kuma a ce yau ya zambilla ga nan Allah ya kasa wani yana taimaka mishi muzahara kaga wannan shi ma babu shi wa shafa'a kuma ko kuma a ce yau ga wani mai ceto amma kaga munana ladabi ga Allah subhanahu wataala musamman wajen muzaharar nan na taba jin wani bidiyo wani dan dari ga tijaniya yake cewa su shehu sun Allah ma yana aiki ma an ya kasa ma shi yake sai ya karasa kenan zaka ga wannan ya sa ya zamanto shi wannan yana da muzahara da ubangiji subhanahu wataala a tunanin shi kaga wannan na dai akwai jahilci na biyu akwai munana ladabi ga Allah subhanahu wataala a takaice dai irin mai hudun wannan magana zai tabbata akan cewa bai san ba wane ne Allah subhanahu wataala mala yace allati yatlubuha almushriku wa asbata shafa'ata Allah sai tabbatar da ceto la nasifa aw la nasiba fiha lilmushrik mushriki bai da rabo na ceto a gobe kiyama iyazan billah duk wanda ya hada Allah da wani ko ma da menene kenan la malak muqarrab wala nabiyul mursal ko malaika makusancin Allah ko wani annabi wanda aka aiko shi to dukkan wanda ka sani a nan duniya ko wane ne shi yana kasa da malaikun Allah da annaban Allah a daraja wannan abu ne sananne ne duk mai imani inda ba imani ba na jahilci ko kuma da rashin sani ko kuma wata hanya wanda ba addinin musulunci ba amma dai mutum kowane ne ya san cewa malaikun Allah da annabawan Allah inda ahalittu ne haka dai su ne zababbu to Allah bai ba su wannan ba to ina zai ba wani dan adam balle kuma wani mutum wanda ba imanin shi ba ba sani ba ya yake tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala saboda tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wataala Allah ya sa abin da cikin zuciya amma muna hukunci da zahiri amma so da yawa akan samu daga cikin irin waɗannan ma- wanda ake cewa za su yi ceto za su yi kaza shehu kaza shehu kaza a rubuce-rubucensu akwai kalmomi na huta daga cikin musulunci a rubuce-rubucensu akwai kalmomi na kahurci kalmomi na shirka zahiri a rubuce-rubuce akwai kalmomi ma na kaman kai ka ce ma ya wuce Allah subhanahu wataala ya zambillah to kaga yanzu wannan shi shi ya kafa ma kanshi hujja kuma littafi ne a rubuce kuma yanzu a duniyar musulunci za a karanta to kai yanzu imanin shi ma wasu mus- malaman suna ganin akwai rauni ko kuma akwai ta magana sai kuma ka rike shi karkada boye a gobe kiyama shi zai cece ka shi zai kai ka gidan aljanna to shi kanshi aljanna shi ma abin shakuci ya zambillah don haka bude idanuwanmu da kyau babu abin da zai kai mu zuwa ga alherin ubangiji subhanahu wata'ala illa karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani da kuma hadisi in dai ka wuce nan to mutum zai sha wahala akan fahimta ta magabata na gari wahiya shafa'atu bi iznihi ita ceto wanda Allah ya ce mushriki bai da rabo to ita ce ceton Allah da izinin Allah ولم يجعل سبحانه الاستغاثه بالميت او غيره سببا لإذنه الله bai taba sa ba mutun ya rika neman agajin wani macece ko wani shi wani kabari ko wani wanda ya jima da mutuwa ka rika cewa mu Allah samu ceton shehu kaza Allah samu kaza mala yace wannan Allah bai taba sa ba cewa wai wannan ya zamanto sababi ne cewa Allah zai bada izini a ceci suwa ne wannan babu aya babu hadisi kuma Allah bai taba sa wannan ba kaga kenan waɗannan duka kalamai ne maganganu ne wanda suke nuna mana cewa mu nemi ceto a wajen ubangiji subhanahu wataala mala cewa inna masababu kamalu tauhidi miye zai sa mutum ya samu sababi babba wanda zai sa ya gada mashi ceto na ubangiji subhanahu wataala shine kamalu tauhidi cikar tauhidi a ce tauhidinka ya cika kai bawan Allah ne wanda baka da alaka da shirka kwata-kwata kawo hinta da ita tauhidin Allah kake yi Allah ya ce la ma yamna'ul izna ba abin da zai hana izini ba fal mushriku kenan mushriki qad ata bi a'zami ha'ilin ya zo da wani babban makariya shine ha'il kamar wani abu da zai sa tsakanin shi bainahu wa bainahu husul shafa'a tsakanin shi da samun ceto duk mutumin da ya shirka da Allah kamar ya sa wata katanga ga ceto nan shi yana nan sai ya sa wata katanga haka shine wannan shirka da Allah da yake kenan kaga iyazan billah irin waɗannan maganganu da za a ce shehuwa ne waliwa ne kaza da kaza aje kabarin shi aje wurin shi shi za a roka al-istigasa komi abin da yake na neman agaji abin da ke neman kariya shi za a nema a wajen shi ko kuma a gobe kiyama ceton shi ake nema to ya zamballa waɗannan shi ne abubuwa waɗanda suke kwata-kwata wanda ba za su faru ba kuma su ne abin takaici da dimbe imani in ya san da wannan in ya ga ɗan'uwan shi musulmi a irin wannan ra'ayi dole ya ja hankalin shi ya karanta mashi aya ya karanta mashi hadisi don akwai wanda a jahilce suke kawai an karantar da shi ne shi wani a iya imanin shi shehuwa ne waliwa ne malamin shi ne rawanin shi yake gani ba zai gaya mashi magana ba wadda take mara kyau yana don haka ya yi imani da shi ɗari bisa ɗari to amma kuma malam sai ya zama shaɗan yana Allah ke wa mu labara cikin alkur'ani watul alaihim naba allazi atainahu ayatuna fansalakha minha fa atbahu shaytan fa kana min al-ghawin Allah ce walau shi'na la rafa'nahu biha yanzu wani in kace mishi za a sa yin malami wanda zai hudu magana wanda ba Allah ya ce bai ce Allah ya ce wani in kace mishi za a samu malami wanda malami ne shaidani ne ba malamin Allah bane wani sai ya mamaki to amma a cikin alqur'ani dan mu dauki izina sai Allah ya bamu labari Allah ya ce manzo Allah ka karanta musu watulu alaihim ka karanta mu bayu masu imani na ba allazi ataina ayatuna labarin wanda muka bashi ayoyin mu kenan misali a ce an bashi qur'ani an bashi hadisi ya san larabci ya san halaka ya san haram komai ya sani amma fansalaka minha sai ya huta kenan ilimin kamar riga ce haka sai ya hudda rigar ya aje aikin shi daban aikin ilimin daban fa'atu bahu shaytanu sai shaytan ya bi shi fa kana min al-gawin Allah yace shi wannan malami sai ya zamanto daga cikin batattu amma Allah yace walau shi na larfa'nahu biha inda mun ga dama da sai aiki mai kyau sai a daga shi to kenan yanzu anan babban izina shine duk lokacin da wani zai magana ya kasance malami ne ya kasance wani musulmi ne mai imani wata fadiya wata magana musamman abin da sha imani tauhidi to ka tsaya ka saurara da kyau wace aya ya jayo wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jayo in ra'ayin shi ne to kowa ma na da ra'ayi in ra'ayin shi ne da addini ra'ayi ne da yanzu ya cika ma an kasa yin shi saboda shekara 1400 da wasaura idan yanzu misali a ce ra'ayika ne ake ta cikawa ake ta cikawa za a kasa yi to amma mai dalili ake dibawa kuma wani shine imani kuma shine abin da gobe kiyama a ce ma waye ce kai ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye ce kai ya ce a Allah kai ne kawai da cikin alqur'ani to kaga ai wannan ka tsira waye ce kai ka ce malam wane to kaga matsala waye ce kai a ce shehu wane to waye aiko maka shehu wane a gobe kiyama shi ba shehu bane babu zancen wani shehu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a gobe kiyama haka za a tashi yanda aka zo kowa yanda uwar ta ake shi da koma wane ne annabi ibrahim alaihi salam shine manzo Allah yace shine za a fara sa ma kaya a sa mishi kaya dai haka in yaso kuma sauran bayu to balle kai wani naka wanda ke tare da kai wanda zai maka duk wani cika baki a gobe kiyama ba kowa bane shi a ina ma ya san shi ko shi wane ne a ina ma ya san labarin lahira bari ma dai wani in kaji maganganun da yake hodi bai san lahira ba kwata-kwata ko ta kusa ko ta nesa duk mutumin da zai ce shehu kaza zai ce ce shehu kaza yana da gida yana da aljanna da wuta yana da aljanna mu yan dariƙa kaza ne mu huta to wannan bai san menene aljanna ba bai san meye wuta ba ko bai san meye kiyama ba ko bai san ba wane ne Allah subhanahu wataala shi Allah abin da ya ga dama yake yi kuma Allah bai ba ba da wannan ceto sai ga wanda Allah ya ba da izini kamar da ayoyi ne muke karantawa ba ho maganar malamai bane balle wani ya ce ai kowane malami da ra'ayin shi a Qur'ani ne kullillahi shafatu jami'a Allah ya rihe duka Allah ya ce ka gaya musu ceto gaba ɗayan shi da Allah ne to wa yake da ceto babu wala tanfa'u shafatu indahu illa liman azina la babu ceto mai amfani sai Allah ya ce wani an nuna shi to ba ga a nan duniya babu wani wanda kakka sake wani ya ce ma wa kawo ka tashi aiki ka tashi kai ibada ibadar da zai tseratar da kai ko mutum ya yi kokarin kare kanshi daga shirka da Allah dan shirka da Allah tana zamantowa kaman katanga shine mala yace fal mushriku qad ata bi'a bi'a azami mushriki yazo da babba abu ha'il shine wani abu ne zamanto kariya da zai kare shi bainahu tsakanin shi wa baina husuli shafa'a kan ya samu ceto kenan kwata-kwata bai samu fahuwa kaman ista'ana fi hajatin kaman kenan shi wanda za ku tumta shi kaman mutumin da ya nemi taimako game da ne biyan bukatar shi bima yamna'u husulahu da abinda ba zai samu ba yanzu misali a ce kana neman wani a wajen wani abu wani dan adam bawo bawon Allah ko wani dan kasuwa ne kake neman wani jari ko ya taimaka ma ko wani ma'aikacin gwamnati ne ko kaza ne kana neman aiki sai ka je ka samu wani makiyin shi na kirki na kutu da kutu sai ka ce shi zai zaman toma tsakani wani ka je ka tambayo mini wani ina son kaza a wajen shi kuma kai ka san makiyin shi kenan yanzu kai abin da kake nema ka kawo wani abin da zai sa ma za ka rasa ba zai baka ba ko kuma da kai da shi gaba ɗaya ya muku jihon matattar kaza to shi ne mala ya ce ana duk mutumin da ya shirka da allah to kamar ya nemi taimako ne a wajen bukatar shi kuma inda ba a samun bukatar ko kuma kamar mutum ne ba su da kafaihi liyabulu ga fahu kamar da Allah ba misali mutum ne iska rijiya bai samu guga ba bai samu komi ba kawai ya je ya yi leƙa sai yake cewa ruwa ya meka hannu haka sai Allah ce ma huwa baligi baiwa ya sha ruwa kenan inda kana so ka sha ruwa a rijiya ko ka shiga ciki ko ka samu guga ka janyo ka sha ruwa to wanda ka misalai ne duk mutumin da ya nemi wani abu a wajen wanda bai da shi ba zai same shi ba duk mutumin da ya nemi wani abu a wajen wani wanda yake makiyin abin da kake nema ne a wajen shi to misali yanzu kai kana neman Allah ya ji kanka Allah ya rahmushe ka sai ka je kake ma Allah shirka shi ko babu zunubi wanda yake da girma kamar shirka da Allah babu abin da yake kusatar da ubangiji subhanahu wataala yau kamar ka ce da shi da bawa ma duk ɗaya ne ka hada shi da bawa ka hada shi da icce ka hada shi da dutse mala'ika ko annabi ka ce shi ma ɗaya ne in amma Allah ma shi ma na in an roƙi Allah ma na biyan bukata shi ma wannan an rike shi balle bata basira ta ƙarshe mutumin da zai je watan wata ƙasa kawai tudu kabari wanda mutumin ya jima da tahiya shi kanshi ba a san ba cikin wani yanayi yake saboda kiyama Allah kada ya san irin abin da Allah subhanahu wataala yake ga bayan shi an taba zuwa jihadi kuzon jihadi ba karamin aiki ba ne wani ya mutu a can ake ta mushi barka alhamdulillahi wani ai ya huta manzala ya ce dan wuta ne shi wannan mutumin da kuke cewa dan aljanna ne dan waye da dan wuta ne shi shikenan sai sahabbai suke ta mamaki kowa abin ya bashi mamaki suke ta bibiya suke ta bibiya ana ta bibiyar labarin shi waya ne akai ashe shi a jihadin aka mai rauni da aka mai rauni kawai ya kawo takobin shi ya zo ya danna kanshi yana shi ya kashe kanshi dan wuta ne shi haka manzalla ba su labari sallallahu alaihi wasallama yana da kai dan kaga mutum an ce a wannan shehu ne wannan wali ne wannan malamin malamin Allah ne wannan malamin ibada sallah azumi kwana dare sallah kawai sai ka ce a dan aljanna ne mu shi zai mana kaza shi zai mana kaza baka sani ba tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala baka san ba ya yake kuma da yawa nawa asini ya toru za ga wani malami yana alaka da wani aljani a boye dan biyan bukata musamman irin malamin tsubu wanda suke bukatar ya cewa dole shi magana shi ta zamanto ko kuma in yana faɗin magana ya kashe wani ya raya wani ya ma wani arziki ya talautar da wani yana tsahi na zunzurutu da aljani sai ga mutum yana sallah shi ba sallah ba yake yana azumi ba azumi ba ne wani ma hayya mutu bai je haji ba wani hayya mutu bai sallar la'asar ba wani hayya mutu bai kaza ba abubuwa sharaɗa daban-daban wa yake sa musu wannan aljannai kai kuma ka rungume shi kace shine naka a gobe kiyama zai cece ka to shi kuma a wuta yake ya zambilla ka rungumi dan wuta kace zai cece ka kenan sai dai ku shiga wuta tare Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wannan manganu duka malai na kawo mana ne akan cewa musamman saboda wannan littafi namu na wannan zamani ne a irin wannan zamani namu irin abubuwa da suka shahara shine mutane sun wasa aiki sai mutum ya je ya miƙa kafa kawai ya ce a shi dan dariga kaza ne da aljanna ne shi ko kuma shi jikan wane ne da aljanna ne shi ko kuma kawai wane zai cece shi tunda yayi hidima yayi kaza yayi kaza aljanna za shi to shine malai kamar wannan bayani ayoyi ne na Allah subhanahu wataala da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kamata mu dakata insha Allah sati sai mu dasa da fata mu da muka yi daidai Allah tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure na Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah